alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da komowa a wannan ranar ta juma'a domin ci gaba da daura ta nazmu matin al-akhdari lishanqiti wannan zamu iya ce daura kamar daura bi ma ce muka yi tunda jiya ai mun yi matani ko ma'ana littafin akhdari wanda ba waƙe ba to yau waƙen ne zamu kenan zamu isa kusan littafi biyu ma ne muka yi a cikin wannan daura kenan shi yasa wanda ba su samu halarta jiya ba su yi kokari su nemi audio wanda muka yi tun jiya mun tura su a cin group tun jiya an tura su a cin group kuma za mu dora su a bisa kan muryar sunna application kenan ta muryar sunna insha Allah a kenan darasin mu na yau zai kasance ba tare da dogon sharhi ba domin a jiya an yi karatu kuma an yi sharhi da kyau sai dai wasu wurare wanda a can ba mu yi sharhi ba a nan za a yi sharhi insha Allah kamar yadda kuka sani littahi na akhdari muka ce littahi ne wanda malamai suka kula da shi sosai wanda kula da shi kin ya bayu zuwa ga aka samu wasu daga cikin malamai suka yi masa wake tunda shi asalin wanda ya rubuta littafin ya rubuta shi ne a tsari na zube to sai aka samu su malamai suka yi shi a wake kamar yadda muka sani malamai suna da nau'i biyu wajen rubuce-rubuce akwai manhaji na nazum akwai manhaji na nasir to idan littafi na da muhimmanci sosai sai ka in an yi shi a wake a zube sai a samu sun yi shi a wake kuma kowanne yana da fa'ida fa'idar wake shine in ana yi za a yi a cikin nishadi kuma in har da cewa za ka yi za ka haddace a cikin sauƙi shi kuma fa'idan nasir an yi saurin fahimta shi ne bambancinsu wannan littafi na akudari an mishi waƙe malumai da dama sun yi mishi waƙe wanda har a nan gida ma'ana a nan ƙasar hausa ma an samu ɗaya daga cikin manyan malamai a nigeria ana ce mishi shefi jalingo ana ga ina tsammani sanannen malami ne ya yi waƙe na wannan littafin to sai dai wanda ya yi shahara shi ne wannan wanda ke a gabanmu shi ya samu ka zaɓe shi ya yi shahara sosai domin shi ne waƙe na farko da aka yi na littafin wanda ya wannan waƙen shi ne a abdullahi bin ahmad bin alhaj ana ce masa alkalawi a shankiti wannan shi ne yake da suna lakabinsa alkalawi da shi ya yi shahara a shankiti shi kuma nisba ne zuwa ga garinsu da yake mauritaniya da ake ce ma shankit ko kuma wasu na cewa wata kabila ce shahararra da take a mauritaniya shanakita ana ce musu shanakita wanda kabila ce wanda allah ya ma albarka an samu gwarazan malamai da suka hito daga cikinsu daga cikinsu wannan al'imamul kalawi daga cikinsu kuma a shankifi mai adwa'ul bayan wanda shi yi shahara kenan ba shankiti wancan mai adwa'ul bayan ba shi wannan al'imamul kalawi ya riga yi shankiti da karnunnuka ba ana gane da kyau ko kuma shi a kasar Mauritania ya zamna amma shi shafiti wancan kunga a ina ya zamna a Saudiya ya zamna a can ya rasu to kenan bambanci su kenan a ba tare da bata lokaci ba za mu shiga a cikin wannan waken za mu fara da mukaddima da malam yayi wanda ba su da littafi mun tura yanzu nuska elektroniya ta pdf a cikin group yana wanda suke cin group din su shiga su yi sharje su yi downloading na pdf din wanda kuma ba su da waya kenan suna aisha zama kusan masu littafi li yaktabisu min nurihim sai su yi amfani da nasu malam wannan munazzama kin ya tsara ta a bisa kan bahari na rajis wanda shine bahari mafi shahara a tsakanin mawaka amma mawaka na addini masu waƙe na addini wanda hamma malamai suna masa take da himaru shu'ara ma'ana jakin mawaka ma'ana mafi yawan mawaka sun yi amfani da me da wannan baharin na rajis don saboda sauƙinsa kuma da daɗinsa ana gan da gyaro wanda tafsilakinsa shine mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun shine tafsilakinsa wanda ina ga nagma sauti guda biyu da nake wake wannan baharin yanzu zan zano muku su sai ku zaba ana gan da ke ko to na farko akwai mustafa'ilun mustafa'ilun mustafa'ilun mustafa'ilun mustafa'ilun mustafa'ilun wannan shine na gama sauti na farko akwai na gama ta biyu ita kuma مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ana gane da ke ku wannan duka sautuka ne wanda sun bambanta to wanne kuke so a yi na farkon ko na biyu to yanzu za mu yi na farko ya an je hutu tunda za mu yi hutu ana gani da kirku to in mun je hutu akwai malamanmu da suka ziyarce mu za su dan mun nasiha kaɗan in ya zo bayan hutu ne sosai sai a ba kowa hakin shi to kenan za mu fara da na gama ta farko kenan tsari in muka zo sai mun karanta abiyat na babi gaba ɗai sannan sai a zo a ɗauko ɗaya bayan ɗaya a fassara to مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل عبد الإله الشنجتي يشتري بعقده المنظوم تبر الأخضر وربما انعقد اضطرارا حسنا لا علني أنال الأجر والزنا فالحمد لله مرب العالمين ثم الصلاة والسلام للأمين سيدنا محمد إمامي رسلنا والأنبياء الختام مستفعل مستفعل مستفعل
نعم ما ليس المقدمة إن وانا مقدمة تشي الإمام القلاوي يتي عبد الإله الشنجتي يشتري bi aqdihi al-mawzumi tibr al-akhdari yace bawan Allah ashanjiti yana nufin shi an ashanqiti ana gan da ko shine ashanjiti nan ibdadi ne na kafin aka maida ta jimun yashtari bi yashtari bi aqdihi wanda zai saye ko kuma ya saye bi aqdihi al-manzumi da sarkarsa da ya tsara tibiral akhdari me yake da suna zinariya ta littafin akhdari nan ga kamar isti'ara ce yayi yana nuhin shi kaman littafin akhdari zinariya ce to yanzu yana yana so ya sai zinariyar ce sai ya ba da wata sarƙa da ya tsara aka ba shi ne aka ba shi ne wannan zinariyar ana gan da kyau shine abin da yake nihi ma'ana bawan Allah shankiti ya saye zinariyar littafin ahadari da waƙen da ya yi
ورب من عقد اضطرارا حسنا لعلني آنال الأجرى والزنا يتي
mai yiwa wannan waƙen nawa hassanahu ittiraran wani zai ce yana da kyau ma'ana zai ce wani zai iya cewa waƙen yayi ba don wai yayi ba kawai dai don tilas yace na yi wannan waƙen la'allani analul ajra wa zina don mai yiwa in samu sakamako da kuma nauyi na ma'auni nan abin da yake nihi wani tawadu'i ne da malamai suke yi in sun rubuta abu sai su rika nuna abin ba komai ba ne ma'ana abin da yake nihi wannan waken da na yi ba komai ba ne ba wake ba ne wanda za a cewa ya yi daɗi ko da yake wani zai iya cewa ya yi daɗi don dai kawai dai haka nan ana gani da kyau ko ko ya yi tsari don dai kawai dai haka nan ya ce kuma na yi wannan waken ne don in samu sakamako ma'auni na ya nauyi dalilin wannan aikin da na yi na wannan littafin da na waƙe sai ya ce falhamdulillahi murabbil alami su masalatu wassalamu lil amin ya ce sannan yabo da godiya ga ubangiji mai tarbiyyan halittu sannan salati da tsira su kasance ga al'ami shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai na mun mayi mun yi sauri ma gashi nan al'amini kin sayyidina muhammadin imami rusulina wal anbiyal khitabi shine shugabanmu muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban manzanni da annabawa kuma na ƙarshen annabawa to yanzu ne za mu shiga a cikin littafin akhdari al-aqida bangare na aqida da ke cikin wannan littafin sai a shirya a karanta
أول واجب على من كلفا تصحيحه إيمانه ويعرفا مصلح فرض العين كالأحكام للطهر والصلاة والصيام وواجب حفظ حدود الحي بالوقف عند أمره والنهي وأن يتوب قبل سخط الله سبحانه عليه بالملاهي وشرطها الندام والنيات أن يا كف والإقلاع عن غير حسن ولا يؤخر أو يقل حتى تعن هداية الله له فذاك من هداية علامة الشقاء والخذلان علامة الشقاء والخذلان وطمس قلبه عن الإيمان نعم ما لن يأتي أول واجب على من كلف tashihuhu imanahu wa ya'rifa farkon wajibin da yake akan baligi ya inganta imaninsa sannan ya san musliha fardil aini kal ahkami lituhri was salati was siyami ya san abun da zai inganta masa farillolinsa na ainihi kamar hukunce hukuncen tsarki da sallah da azumi wa wajibun hifzu hududil hayy bil waqti inda amrihi wan nahyi kuma wajibi ne a gare sa ya kiyaye iyakokin alhayyu shine wa Allah ta hanyar tsayawa ga abin da Allah ya umurce sa da ya hanu da abin da Allah ya hane sa wa an yatuba qabla sukhtillahi subhanahu alaihi bil malahi kuma ya tuba kamin Allah mai tsarki yayi hushi da shi ana gan da ko ya tuba daga almalahi ma'ana abubuwan da ke shagaltar da mutum daga ibada shine dai sabon Allah wa shartuha nadamu wan niyyatu an yakuffa wal iqla'u an ghairi alhasan sharadi na tuba yayi niyya akan ya zai kame ana gan da ko wan niyyatu an yakuffa yayi niyya da ba zai ƙara yin wannan abun ba wal iqla'u an ghairi alhasan tare da kamewa daga abun da ba ya da kyawu ma'ana lokacin da kake abun kai tsaye ka kame da gare sa wala yu'akhir kada ya jinkirta tuba aw yaqul hatta ta'in hidayatullahi lahu fa zaka min shiqa kada ya jinkirta tuba ko kuma ya ce har sai Allah ya taimake ni da shiriyarsa yace fa zaka min alamati shiqa'i wal khidlani wa tamsi qalbihi anil imani domin wannan yana daga cikin alama ta taɗewa alama ta ‘yan wuta wal khidlani da taɗewa da kuma toshewar basira daga imani ana gane da kyau ko a takaice malam nan yana so ya ce muna daga cikin abin da yake wajibi ga mukallafi shine neman ilimi ana gane da kyau ko hudu ban mu ta yau yanzu yanzu nan da muka kare ke ta kasance ne akan alhaqqu ala talabil ilmi fil ijaza kwadaitarwa game da amfanuwa da lokacin vakansu lokacin hutu a wajen neman ilimi kenan dole ne neman ilimi yana daga cikin abiyatin da muka kawo a wajen karatun al'imamu al'albiri yake cewa جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلتا وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت yace kana hihita neman dukiya akan neman ilimi yace tabbas wannan ya nuna jahilcinka yace alhali alqur'ani karar ya nuna bambancin su yace idan ka karanta taha zaka kare wannan zaka gane wannan me yake idan ka karanta taha wa qur rabbi zidni yawwa shi ne ma'anar ta ta'alamu idan faha karata a cikin hudu ba mun yi bayanin wannan a takaice da neman ilimi na gaba shi ne tuba zuwa ga Allah adabun islamiyya babu mai bayani akan labubba na musulunci to a shirya a karanta والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كالم قبيح وأيمن الطلاق وانتهار مسلم أو إهانة بعاري من سب أو تخويفه لمنع جامعها في غير حق شرعي والحفظ للبصار عن حرام والحفظ للبصار عن كنظرة تؤذي أخا الإسلام وحيث كان فاسقا لن يزجرا فواجب دون أذى أن يهجرا وحفظه ما استطاع وحفظه ما استطاع من وحفظه ما استطاع للجوارح وأن يحب للإله الفاتح والبغض والرضا له ويأمرا بالعرف ثم النهي عما أنكرا وتحرم الغيبات ثم الكذب نميمة كبر رياء عجب وسمعة وحسد والبغض مع رؤياته الفضل على الغير امتنع همز ولمز عابق سخريا زينا وأن ينظر أجنبيا ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل أو بالشفاعة أو الدين وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن ولم يجز صحبات فاسق ولا جلاسه دون ضرورات الولا ولا رضا الخلق بسخط الخالق فالله أولى بالرضا من فاتق وقال لا طاعة للمخلوق في وقال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق خير من قفي ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء ويقتدي بالعلماء العاملين التابعي سنات خير المرسلين ممن يدلنا على الرحمن يحذرون طرق الشيطان لا ترضى ما راضيه المفلس من ضاع عمره بعصيان وسوء يا حسرة العصاة في القيامة ما أطول البكاء والندامة نسأله سبحانه توفيقنا لسنة الهادي وختم من حاتنا لسنة الهادي وختما حسنا آ- آ- آ- آ- آ- آ- آ- آ- آ- آمين
yawwa addu'a ce malam yayi malam yace na dubba na musulunci wal hifzu lil lisani an sarihi fashin wa kulli kalimin qabih sannan ya kiyaye halshen sa daga gayin albasha da dukkanin magana mummuna wa aimuni salati wa intihari muslimi nau'i hanatin bi'ari haka kuma da rika yin rantsowi na saki rantsoyin banza da kuma yima musulmi barazana ko kuma kaskantar da shi min sabbin aw takhwifihi li man'i jami'iha fi ghairi haqqin shar'i ko kuma zagin sa ko tsoratar da shi domin gaba ɗayan wannan an hana su in ba da wani haƙƙi na shari'a ba wal hifzu li wal hifzu lil basri wal hifzu lil basri an wal hifzu lil basri ina so ne wazanin ya dade da dai kun san mu haramu ne mu je da shi haka nan والحفظ للباطل عن حرام كنظرة تؤذي أخ الإسلام da kuma ya kiyaye ganinsa daga kallon haram kaman kallon wani dan uwan shi musulmi da kallon da zai cutar da shi kaman hararansa ko abin da ya kamata haka wa haythu kana fasiqan lan yujra fa wajibun duna adan an yujra idan fasiki ne to shi wannan ba a hana shine lan yujra shi ba a hana a kalle shi da mummunan kallo ba in fati ita hararansa in kana so maka harare ta haɗi damunka su hito ya ce shi wajibi ne wannan a ƙaurace masa in dai ba za a cutu ba akwai fasikin da in ka ƙaurace masa za ka cutu misali abokinka ne kuna wajen diga ba ka da kowa shi ka ɗaya gare ka kun mazinaci ne in ka ce ka bar ɗakin shi na za ka yawa to shi ne in za ka cutuwa to wannan ba dole ba ka kakami ka ƙaurace masa shi ne ma'anan duna azan an yi hujara ai illam yu'addi hijranahu ila al-adha fala mikir suna fa yajuzu laka an tahjuru wa hifzuhu wa hifzuhu wa hifzuhu masta'a lil jawarihi wa an yuhibba lil ilahi al-fatihi kuma ya kiyaye daidai gwargwadon iyawarsa gaɓoɓinsa ana gane da kyau ko kuma ya so dan Allah al-fatih ma'ana shi ne mai buɗi ma'ana suna ne daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki nan kamar akwai kuskure shi ne kiyaye gaɓoɓinsa daidai gwargwadon iyawarsa a hadisi manzo Allah ya ce ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu shi ka'ida a shari'a abinda aka hana ba ba ka bari bane daidai gwargwadon iyawarka a ce daidai gwargwadon iyawa ta so ɗai in busa ta ba yan na yi daidai gwargwadon iyawa ta shi ka bari ne kai kaɗai amma ibada shi ne ka yi daidai gwargwadon me iyawar ka Allah ya ce ka yi sallah ba ka iya da tsaye sai ka yi da me da zamne wal bughdu war rida lahu wa ya'mura bil urfi thumma nahyu amma unkira sannan idan zai kiyaye kiyaye dan Allah idan zai yarda yarda dan Allah kuma yayi umarni da kyaukyawa yayi hani da mummuna akan abin da shari'a sai inkari wa tahrumul ghibatu thumma al-kadhbu namimatun kibrun riya'un ujubu kuma gigara ta haramta sannan ƙarya da annamimanci da girman kai da riya da jiji da kai wa sum'atun wa hasadun wal bughdu ma ru'yatihi al-fadla 'ala al-ghayri imtana sannan haramun ne ka rika yi dan aji ka iya da kuma hasadan mutane da kiyayya da mutane tare da ganin kahi wani wannan duk an hana shi shine imtana ka hanu hamzun wa lamzun abasun sukhliya zinan wa an yanzura ajnabiyya kyahuce da zumde je mun bada misalin su da wasa marar amfani da izgili da zina da kuma ya kalli matan mutane wanda ba muharramansa ba wa lazzatun bi sautiha wal aklu bi ghairi tibin nafsi la yahillu da kuma jin daɗin muryarta a zamna ai tawaya tana ta koma kalamai kana lumshe idanu kawai mai jin kwana da kuma ci ba tare da haƙƙi mana ka ci dukiyar mutum ba tare da ya yarda ba la ya hillu wannan duk baya halatta aw bi shafa'ati aw ad-din wa an yu'akhkhira as-salata an waqti al-hasan ko ci da ceto ko ci da addini yanci da addini to ci da addini dun ba da misali akan shi ko ya jinkirta sallah daga lokacinta al-hasan wanda yake shi aka so ayi sallah a ciki wa lam tajuz suhbatu fasiqin wala jilasuhu duna daruratil wala baya halatta kuma abota da fatiki ko zama da shi in ban da wata larura ba wanda bayan da aka iya wala ridal khalqi bi sukhtil khaliqi fallahu aula bir ridamil fatiqi kuma ba a neman yarda ta halitta a wajen abun da yake bata ma mahalicci rai domin Allah shine mafi dacewar a nemi yardarsa ba fatiki ba wa qala la ta'ata lil makhluqi fi معصية الخالق خير من كفي قال خير من كفي wanda shine mafi alkhairin wanda ake bi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq kun ga wata ran dole sai an yi takadimi da ni da ta'khiri a wajen tarjama ba a ma halitta biyayya a cikin sabon mahalicci wala yahillu al-fi'lu hatta ya'lama hukm al-ilahi bi su'al al-ulama kaga wannan yana da daɗi misali wajen wa'azi kana bayani a bisa kan tambaya ka kawo wajen fasalu ahlal zikiri sai ka ce wala yahillu al-fi'lu wala yahillu al-fi'lu hatta ya'lama hukman ilahi bi su'alil ulama haka malam mai ahlali yace ka gani ka hodi a cikin jin daɗi ko baka fassara ba alal akalla dai an ji daɗi ko na'am kenan baya halatta yayi wani aiki har sai ya san hukuncin Allah ya tambayi kuma malamai ba kowane irin malami ba fa ويقتدي بالعلماء الآملين التابعي لسن التابعي سنة خير المرسلين yayi koyi da malumai masu aiki wanda suke koyi suke bi da sunnan mafi alkhairin manzanni mimman yadulluna ala rahmani yuhaddiruna turuq ash-shaytani wanda suke nuni zuwa ga Allah ba wai suna nuna kansu ba dan abisu a Allah suke nunawa dan abisa suna jan kunne game da hanyoyin shaytan la tattabi'u خطوات الشيطان لا ترضى لا ترضى ما رضيه المفلس من ضاء عمره بعصيان وسوء kada ka yarda da abun da fallasati suka yardan ma kansu suwaye man da'a umruhu bi isyanin wasu su ne wanda suka bata rayuwarsu a wajen sabon Allah wasu ai wasu da kuma mummuna aiki ya hasratal usati fil qiyama ma atwal al buqa'i wan nadama yace ya hasarar masu sabon Allah a lahira me ya kai tsawon kukansu da nadama a ranar lahira nas'aluhu subhanahu tawfiqana li sunnatil hadi wa khatman hasana yace muna roƙon mai tsarki ya datar da mu da sunnar alhaji shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzon Allah da kuma kyaukyawan ƙarshe shine wa khatman hasana aqsamut tahara kashe-kashen tsarki لو أشريا باب الطهارات طهارات حدث باب الطهارات طهارات حدث كبرى وصغرى وطهارات خبث كبرى وصغرى وطهارات خبث كلاهما صح بما مطهري كلاهما في اللون أو في الطعم لم يغير في اللون أو في الطعم لم يغير والريح بالذي كثيرا فارقا والريح بالذي كثيرا فارقا كواسخ وداسم إن عانقا وإن يلازم غالبا فموجدي كحمأة وسبخة وخزي ما لن يتي bangare mai bayani akan kashe-kashen tsarki babu taharati taharatu hadath kubra wa sughra wa taharatul hadath khabath yake babi na tahara kala biyu ne taharatu hadathin tsarki na hadasi kubura wa subura babba da karama yana daga cikin alkhairin wannan littafin ya ƙara wasu abubuwa wanda shi mai ahalari bai ka ba ana gan da kyau ko kuma akwai wani wuri ne ma mai ahalari ya kawo shi sai kawo ma kishiyar haka shi ma malikiya ne amma ko a malikiyan kun san akwai ikhtilafi yace tahara ta hadasi babba da karama babba ita ce mai wajabta wanka karama ita ce mai wajabta mi arwalla wa taharatu khabath da taharata khabati wannan duk mun yi bayanin su a jiya kilahuma sahabi ma'in kilahuma sahabi ma mutahharin fi launi aw fi ta'mi lam yughayyari dukkanin su tsarkin su yana tabbatuwa da ruwa masu tsarkakarwa bima nan bima'in ne ya cire hamza ne da ruwa shari'a kenan dukkaninsu tsarki na hadasi da kabasi suna ingantuwa da ruwa masu tsarkakarwa su ne wanda launinsu da ɗanɗanansu bai canza ba warihi da kuma mi ƙamshinsu billadi kasiran faraka ka wasakin wadata min in'anaka kenan ƙamshinsu bai canza ba da mafi yawan wa'annan abubuwan wanda suke raba shi idan sun shiga wanda suke raba ruwa idan sun shiga suke rabuwa da ruwa in sun shiga ka wasahin kaman dauda ruwa bus kamshin ruwa bai canza ba dalilin dauda wa dasamin ko kuma kamshin ruwa bai canza ba dalilin kitse in anaka idan sun hadu da su wa in yuladim ghaliban fa mujdi ka hamatin wa sabkhatin wa khanzi yace idan ruwa ya lazimci wa'annan abubuwan to ya halatta yi amfani da su ka hamatin kawai misalin tabo laka ana ganda ke tace ham'a laka wa sabakatin da kuma ƙasa mai gishiri zaka zaka zaka ga an ɗebo ruwa daga rijiya sai ka ji suna mi suna ai kin ga ruwa masu gishiri ai ba shine asalin ɗanɗanon ruwa ba ko ai asalin ɗanɗanon ruwa ba su da gishiri to amma wannan ruwan babu babu lahi ɗanɗanon su duk da ya canza babu lahi a yi amfani da su wa khazzi alkhazzi shine gurba mun san gurba ɗan yamai ba san gurba ba yamai ba san gurba ba misali bidon ya aka zuba mishi ruwa in ya ci ruwa suka zuba suka jima cikin shi in aka buɗe ya me ake gani a ciki wani tsanwa tsanwa a ciki ko ko tukunya wanda ake sama ruwa za ka gani in ruwan su kai karshe za ka ga ana gani 'yan fara ko akwai abin da ke ma 'yan fara su ne wannan abin da suke yawo cikin ruwa yawo to su ne ake ce ma hal shi ne gurba da hausa kenan wannan ba su ba su lalata ruwa at-taharatu minan najasa tsarki daga najasa to a karanta in tata'ayyanin najasatu ghasal na'am aha to ba ku shirya ba kenan naji an wanda suka ranta ba su da yawa in ta ta'ayyanin najasatu ghasal mahallaha wa filtibatiha shamal a kai ba haka muke ba kuna da gaskiya shi yawwa da gaskiya ku ba ai muku zaki ba ba a sa aran maji ba إن تتعين النجاسة غسل محلها وفي التباسها شمل وحيث شك في إصابة النجس وحيث شك في إصابة النجس نضح لا نضح لا إن شك فيه هل نجت ومن تذكر المصيبة في الصلاة قطع إن لم يخش في الوقت الفوات وبعدها أعاد للصفرار والفجر ندب حبا وإلى الإسفار
na'am malam yace in ta ta'ayyanin najasatu gasal mahallaha wa filtibasiha shamal idan najasa ta samu wuri za a wanke wannan wurin idan ta shiga cikin juna to gaba ɗayan abin za a wankewa ana gane da kyau ko wa haythu shakka fi isabatin najas na bahala shakka fiha fihi hal najas yace idan yayi shakka najasa ta samu tufafinsa ta samu wuri ko bai samu ba to ya yayyafa ruwa la in shakka fihi hal najas amma idan ya yi shakka ne hal najasa ce abin da ya zubo ko ba najasa ba to wannan bai da bukatar sai ya yi yayyafawa kamar yadda mu gani a darasi na jiya wa man tadakkara al musiba fi salah qata'a illam yakhsha fil waqti al fawat duk wanda yana cikin sallah sai ya tuna wata najasa ta sami tufafinsa to zai katse sallah in bai yi tsoron wucewar lokaci ba ma'ana in yana tsoron in yake katse sallah ya je sai ya samu su kaya da zai takewa lokaci zai wuce to wannan ya ci gaba da sallarsa wa ba'daha a'ada lisfirari wal fajr nadban wa ila al asfari ay wal fajr a'adaha nadban amma in ita sallar asuba ce zai sake ta idan ya yi ta da tufafi masu najasa ana gane da kyau ko zuwa lokacin da rana sama za ta fara balge ilal isfari har zuwa lokacin da rana za ta bayyana ai kun san idan balgin rana ya fara bayyana lokacin ba a sallah ko to yana nuni in kai sallar asuba sai ka tuna kayanka ashe akwai najasa gare su to ya halatta irin wannan lokacin ka maimaita sallar asuba nan da kai da kaya masu najasa har zuwa lokacin rana ta bullo fara'idul wudu wa sunanu fadillolin arwalla da sunani sana na albaitul awwal na kafarnahu نعم إن تتعين النجاسة غسل mahallaha wa filtibatiha shamal idan najasa ta samu wuri ana gane ki to za a wanke wurin ba duka kayan ba gaba ɗaya amma in ta shiga cikin juna ba wuri guda ta samu ba ta samu nan ta samu nan ta samu nan to a wanke kayan gaba ɗaya ah hadha huwa al-ma'na tayyib na'am فرائض الوضوء سبع نيته وغسل وجه واليدين غاية لي مرفق ومسح رأس بيني وغسله الرجلين للكعبين والفور والدين الدلكو في الشروع غسل اليدين سنة للكوع مضماضة مستنشق مستنثر مضماضة مستنشق مستنثر ورد مسح الرأس فيما آثروا ومسحه الأذنين تجديد الماء ليتين ترتيب الفروض تما malam ya ce fara'idul wudu'i sab'un fara'idul wudu'i sab'un niyyatu wa ghaslu wajhin wal yadaini ghayatu yace farillolin arwalla guda bakwai ne na farko niyyarsa wanke huska da wanke hannaye kuma shi karshen wanke hannayen inda za ka kai wajen wanke hannu limir fakai har zuwa gwiwar hannu limirfaqin wa mashu ra'sin baini wa ghasluhu ar-rijlaini lil ka'baini da shahwa kai ana ganin da kyau ko baini da shahwa kai baini tsakanin ghasluhu ar-rijlaini tsakanin wanke hannuwa da wanke kawahu shine ma'anan wa mashu ra'sin baini ai baina ghasli al-yadaini wa ghasli ar-rijlaini yumsahu ar-ra's ya ce wa gaslu hurdijilai ne lil ka'abai da kuma wanke kawahuwa har zuwa ijiyar kawa wal fawru wad dalku wa fi shuru'i ghaslul yadayn sunnatul lil ku'i yace wal fawru fararun farilla ne a gaggauta wad dalku cuccudawa wa fi shuru'i ana gan da kyau ko ghaslul yadayn sunnatul amma wannan kamar ya kare ne da farilloli ana gan da kyau ko وفي الشروع غسل اليدين سنة للكوء أوجن هاروا توانكي هنوا سنة لي أوانكي سها زوا مي زوا إنا إجير هنو ga wata fa'ida aka ce wanke hannu farkon arwallah mene ne sunna ne don haka don baka yi shi ba arwallah ka ne ta yi amma in ka tuna sai ka ne sai ka sha amma dan kai sallah ba kai ba babu ne to idan aka ce wanke su farkon nan sunna ne kenan ya nuna in ka zo wanke zira'i dole ka hada da me da tahin hannu ana gane da kyau ko ko da ko kai na farkon nan tunda shi wancan dama ba dole bane amma in ka zo wanke hannu daga ina ya kamata ka faro daga nan mutane da yawa suna wasa wajen wannan duka ya kamata ka wanke wannan shine ne malam yace madmadatun mustanshakun mustansaru wa raddu mathin ra'si fi ma atharu kurkure baki shaka ma hanci da hayacewa dukkanin shi sunna ne wa raddu mathin ra'si da kuma maida shahwar kai fi ma atharu kamar da aka samu daga wajen malamai wa mashuhul udnaini tajdidul wa mashuhul udnaini tajdidul ma litaini tartibul furudi tamma da shahar kunnuwa shi ma sunna ne tashdidul ma litaini ana gan da kyau ko ai tashdidul ma'i lil uznaini da kuma sabunta ruwa wajen shaha ma kunnuwa a jiya mun ce wannan ba gaskiya bane ko abin da yake sunna shine shahar kai da mi da kunnuwa ayi su lokaci guda tartibul furudi tamma na gaba shi ne tartibul furut jeran tafarin loli me jeran tafarin loli ka fara da kai sannan hannuwa sannan me sannan kawahu kamar yadda zo a cikin suratul ma'ida ko idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum da kuma me aydiyakum da kuma me arjulakum ko yau kaga haka aka jero su to shine ma'anar ka jera arwalla a haka na'am tamma ya ce wannan sun cika farillan arwalla da sunnonin arwalla tadarukul mansi min a'dha'il wudu wannan zai bayani akan yanda zaka yi ka riske abin da ka manta a wajen arwalla misali ka manta wanke huska to ya zaka yi in ka kare arwalla ka gyara a shirya kenan وذاكر من الوضوء فرضا على قرب أتى بفعله وما تلا وإن يتل فعاله أطوى ابتدى وضوءه بالطول إن تعمدا إن كان صلى باطلت ويفعل سنانه فاقت لما يستقبل وغافل عن لمعة فعلها كعضوها فهي تساوي أصلها وذاكروا السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه رجع مستفعل مستفعل مستفعل malam ya ce wa zakirun minal wudu fardan ala qurbin ata bi fi'lihi wa matala duk wanda ya tuna wata farilla da ya bari ta arwalla ba da nisa ba ata bi fi'lihi to zai zo yayi wannan farilla da ya manta wa matala da abin da zai biyo mata mun ba da misali a darasin jiya ka manta da wankin huska haka na cikin wanke kawawo sai ka komo ka wanke huska sai ka ci gaba da mi da wanke hannuwa har zuwa ƙasa wa in yatul fa'alahu qat wa btada wudu'ahu bituli in ta'ammada idan lokaci ya ja ana gani da ke ko ana gani da ke ko fa'alahu qat to zai ba zai yi shi ba a wa btada wudu'ahu bituli sai ya sake arwallashi idan lokacin ya jima in ta'ammada idan da gangan yayi abinda ma da yake nuhi nan in lokaci ya jima to ba za ka mi ba ba za ka ce ka wanke huska ba sai ka mi sai ka mi sai ka ci gaba in kana salla batalat wa yaf'alu sunanahu faqat lima yustakbaru in kana salla batalat idan ya kasance yayi sallah bayan ya tsallake wata farilla ta arwalla to sallar ta lalace amma in sunna ce zai yi ta domin abin da yake fuskanta na sallah abin da yake nuhi misali kurkure baki kamanta ko shaka hanci to in ka tuna ka kurkure ka shaka kenan amma in farilla ka bari yanzu ka tuna to sallar ta lalace kuma sai ka sake ne sai ka sake arwalla in kana cikin arwallan ne kuma to ka wanke abin sai ka ci gaba wa ghafilun an lum'atin fa'alaha ka udwiha fa ya tusawi aslaha wanda ya gafala ya manta lum'a wani wuri da bai samu ruwa ba cikin wankin arwalla fa'alaha ka udwiha zai yi ta kamar yanda in gabar ce gaba ɗaya ya bari misali wani ɗan tambo ne ka bari ga ƙafa kamar yanda inda kamar yadda zaka wanke kafa gaba ɗaya to shi ma tamban zaka wanke shi fahyatu sawi aslaha ita daidai take da asalin ta ma'ana hukuncin su guda da barin gaba gaba ɗaya wa dhakiru sunnati ba'da an shara fil fard min ba'di tamamihi raja wanda ya tuna da sallah bayan ya fara farilla ana gane da ke ko ma'ana ya fara farilla daga cikin farillolin arwalla to ba zai komo ba sai ya ƙare shine min ba'di tamamihi raja kana cikin wanki hannu sai ka manta ba kurkure baki ka shaka ma hanci ba ya zaka yi ka ci gaba sai ka ƙare sannan ka komo ka ne dan me yasa aka ce ka ci gaba dan sunna ne kurkure baki da shaka ma hanci fadailul wudu'i to wa nudibat tasmiyatun thumma siwak وشفع مغسول وتثليث كذاك والبدع من مقدم العضو وأن مع فروضه ترتب السنن مع فروضه ترتب السنن تقليله الماء وأن يقدما يمناه عن يسراه في من فاصما يمناه تخليله أصابع اليدين فرد ويسر ويستحب في الرجلين وفي الوضوء اللحية الخفيفة خلل وفي اغتسالك الكثيفة مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مالك فضائل الوضوء mustahabban arwalla abubuwan da mustahabbi ne ana so a yi su a wajen arwalla wa nudibat tasmiyatun summa siwak wa shaf'u maghsulin wa taslisun kazak kuma an mustahabbatar da ana so wajen arwalla a yi bismillah sannan asuwaki shi ma ana so a yi shi mun ce asuwaki kamin arwalla ake shi ba tsakiyar arwalla ba kuma ba sai an zo ana cikin adai da tsawo baka shigo asuwaki kana goge gogen ka a'a kamin a rolla ake so a yi ne a yi asuwaki sai ka ga wani ustazu ana adai da tsawo shi yana ta asuwaki wannan wani iya ma hana mutum kushuri domin asuwaki in ka yi shi akwai ne akwai yan tattaka na ice za su tsaya maka to mai yiwa kana cikin sallah ta taka taitani taita zo maka ana gane da kyau ko to kun gani idan wajen wajen da yake da suna wajen bidar kiba ne a tono rama wajen bidar gira a rasa ido ya ce sunna ne yin bismillah mustahabbi ne yin bismillah ma akwai malamin da suke ganin farilla ne sannan yin asuwaki wa shafku magsuli da kuma wanki biyu wa taslisun kazak haka shi ma wanki uku uku kenan wajen arwalla kana iya kai wanki guda guda ko wanki biyu biyu na guda gudan shine dai dole wal bad'u min muqaddamil udwi wa an ma'a furudihi turattabu sunan yace farawa da horkon gaba shi ma mustahabbi ne ana gan da ke ko misali shahar kai ka fara daga farko wankin hannu ka fara daga farkon hannu wa an ma'a furudihi turattaba sunan haka kuma sunnoni a jera su tare da farillolinsu shi ma mustahabbi ne taqliluhu al-ma'a wa an yuqaddima yumnahu an yusrahu fi man fasama daga cikin mustahabbi karanta ruwa kada kai wa kada kai arwalla kana bata ruwa da yawa wa an yuqaddima yumnahu haka kuma ya gabatar da daman shi an yusrahu akan hagum fi manfasama a cikin dukkanin gaɓoɓin da suke infasama ai infasala misali gaba ta hannu akwai dama akwai ina akwai hagu amma huska ai guda ce ko ba biyu ba to shine ma'anan fi manfasama takliluhu asabi al yadaini fardun wa yustahabbu fi rijlaini da tsetsefe ɗan yatsu na hannu shi ma me yake da suna فرض تخليله أصابع اليدين فرض ويستحب في الرجلين تيفي أن ياسو نهنوا يتي فرلاني أما نكهوا مستحبيني ما كان ما في إنجنتي هن نكهوا ما فرلاني أن ياسو نكهوا سما دولني أتيفيسو me ake nuna tsefewa shine tsakiyar su kasa domin in bu samu tsakiyar su ba an yi ne an yi luma'a ana gane da ke ko وفي الوضوء اللحية الخفيفة خلل وفي اغتسالك الكثيفة yace a wajen arwalla in gemen kana da yawa ana gane da kyau ko to wannan ba sai ka tsatsefe shi ba ma'ana ba sai ka kokarin ko ina ya samu ruwa cikin shi ba amma in wajen wanka ne to shi dole sai an tsatsefe shi da kyawu ko ina ya shiga ruwa ya samu ruwa lawaqidul wudu'i na'am na akwai waɗanda ya sun fara da wallah ne suke sa ya san su
na'am jazakumullahu khairan na'am jazakumullahu khairan akramakumullah yace akwai masu sa ɗan yatsun su wajen wajen kurkure baki wannan ba sunna bane baya da asali amma ina man tawo da littafi ne taba karantawa
na manta zadul ma'ari ne ko wani na manta wallahi na manta wani marja'i ne an rawaito cewa ali radiyallahu anhu yana yin haka idan bai samu asuwaki ba na goge baki kamin arwalla to a cikin arwalla in ya zo wajen kurkure baki yana sa dan yatsan sai ya mi sai ya goga to in asarkin ya tabbata kun gani ya halatta kenan yin haka ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam kenan dai ba sunna bane ka rika sa dan yatsanka wajen kurkure baki sai inda wata larura misali ka ci wani abu mai dan wari wari kuma dole kana bukatan ka goge da kyau to wannan kana aika sa dan yatsa to nawaqidul wudu'i ahdathun wadi بول وغائط وريح ومدي بول وغائط وريح ومدي ودي وأسفل أسباب بنوم ثاقلا سكر وإغماء جنون مسجلا وغسلة ولمس به قصد لذات نواجادها لا إن فقد ومسه ذكر ومسه و ومسه ذكراه ببطنك طيبا ومسه ذكره ببطنك يوه أو إصبع أو جنبه ذي مختلف والشك في الحادات من بعد الوضوء مستيقن إن لم يناكح ينقض والمذي موجب لغسل الذاكر ذو اللذة الصغرى بك التفكر نعم مالن يتي نواقض الوضوء أحداث الودي بول وغائط وريح ومذي أول نسكلالة أروى الله أقوي حدثي muka ce hadasi shi ne abin da ke hitowa daga jikin mutum wazi su ne baulun fitsari kashi iska ana gan da ko in mun yi aranci ko adaranci tusa wa maziyun da mazi wadiyun da kuma wadiyi wadiyi mafi yawanci ya hito ma tsohi ana gan da ko wanda suka jima da aure kinan kai kai gwamro ka kamar tunanin wadiyi wajen ka masu aure suke yin wadiyi shi yana hitowa mutum ne bayan ya kare arwalla kaga in ka kare in ka kare wutsari sai kaga wasu ruwa sun hito maka masu yankiyan to shi wadiyi ne kenan wa asbabun da kuma abin da suke walwale arwalla akwai asbab su sabubba ne binaumin sakola sukurin wa igma'in jununin musdala ya ce kamar kwana mai nauyi ana gani da kyau ko da maye da kuma su da kuma hauka musijala wannan dukkanin su an yi tasjilin su a cikin dawakar da wudu ana gani da kyau ko a yan jami'a su san tasjili ko dalibai ma gaba sun san tasjili ga wata latifa kwana aka ce mai nauyi akwai kwana mai nauyin da zai kare a wallahi ana gane da ke ku kwanan da aka yi da zamne inda yi da zamne ka yi kwana ko mishi ma wanka bai kare amurka ya tabbata sahabbai suna yin haka ana gane da ke ku a matsalaci wata ran za su yi kwana da zamne suna jiran sallar isha'i har suna gyangyaɗi suna kwabra kai ana gane da ke ku in sun tashi kawai sahu sai su shiga sahu kun san dan me yasa aka ce da zamne bai kai da arwalla dan me yasa aka ce in kai kwana kai arwala dan manzo Allah yace al-ainu wika'u sahi fa idza namat al-aynani istatlaqati al-wika al-wika idanu sune madauri na takashi in kana walke kana iya ka hana kanka takashi ta hotar da iska amma da idanun sun yi kwana a tunan tana da liberté total ana ga hurriyatul mutlaqa in ji yan jami'a to wannan lokacin za ta yi ta abin da take to amma in zamna kake in dai har za a za ka hudda iska to sai ka tashi ana gane da kyau dan da iskar nan ya hoto sai ka zabura da kaga mutum da cikin kwana da zamna ya zabura to mai yiwa ya saki wani abu ana gane da kyau to shi za aka ce inda zamna ne shi ya sa ni na ga wani naman tauri ta daga cikin littafin fikihu su kwanan doke mai nauyi ba cewa suka yi in ka kwanta reran ana gani da kyau ko kuma ka kwanta a gini na dama ko na hagu ko kuma ka yi da ciki suka ce wannan kwanan shi ne ke kare a rola to duk wani kwana wanda ba shi ba suka ce bai kare a rola ana gani da kyau kuma dan suka ce haka dan irin wannan duka ta kashi tana da horiya ko yawa wannan shine kenan na'am kenan ana sallar juma'a kwana ya doke ka da zamne kada wani ya ce ma kai tashi tashi a wallahi a ajiyar sai inda ya ce ma na ji dan wani na ji dan harami harami daga wajen ka to wannan je ka sake a wallahi kuma an na taba ganin wani asar wanda ya nuna akwai sahabban da in suna masallaci in za su kwanta kwana wanda ba na zamne ba sai su ce ma wanda ke kusa da su da Allah ka kula mini ni suke yi da ka kula mini ma'ana kwa in na tashi da kwana ina so ba ina sake arwalla ba ka diba mini in cikin kwana ka ji wani wari wari ko wani dan ƙara ƙara to ka gaya min ina tashi da kwana dan in sake arwalla in baka gaya mini ba to kai idan ci gaba da ibada ta to kenan wannan shi ne domin dai kwana an hana ta ne da wancan alhukum ya duru ma illatihi wujudan wa adam kai kwana ba a san matsala ba to shikenan ina ne muke sukurin maye suma hauka wa qublatin wa wa qublatin wa lam tinim bihi qasad ladzatan aw wajadaha la in faqat yace da da sumbata in ka sumbaci matarka ana gane da kyau ko da kuma taɓin mace in ka taɓi ta ne wa kasattar lazza don ka ji daɗi ko kuma ka taɓi ta ba don ka ji daɗi ba sai ka ji daɗin ana gane da kyau ko banda in ka taɓi ta ba ka ji daɗi ba to wannan duka gaskiya magana mafi inganci taɓin mace bai kare a wallah wa matsihi zakrahu wa matsihi ومسه ذاكره ببطن كف أو إصبع أو جنبه بمختلف yace haka da kuma mutum ya taba azzakarinsa da cikin hannunsa shine batnul kaf aw isba'in ko da yan yatsun hannunsa aw janbihi ko da gihi na yan yatsun bi mukhtalaf da kowane irin hannu hannun dama ne ko hannun hagu ne wa shakku وشك في الحادث من بعد وضوء مستيقن إن لم يناكح ينقص ينقض da shakka idan kai shakka game da hadasi bayan kayi arwalla mustaiqinin ana gane da ko to sai in ka tabbatar da arwal hadasin ya faru in lam yunakih yanqudu ana gane da ko والشك في الحدث في الحدث من بعد وضوء مستيقن idan kai shakka game da hadasi na arwallar da kai ma'ana ka tabbatar da kayi arwalla shine mustaqilin yanzu kana shakka shin kayi hadasi arwallar ta kare ko bata kare ba in lam yunaki yanqudu idan har kai ba mai yawan waswati bane ba wanda waswati bane ya aura to arwallar ta kare sai dai wannan ina da ta cewa ko muna da malamai suna da ta cewa cewa su malikiya suna da ka'ida da kayi shakka a rawallaka ta kare ko bata kare ba shine ka je kai ne ka je kai ne ka sake a rawallan amma magana mafi inganci shine ƙa'ida al-yaqinu la yazulu bishakki anta mutayaqqinun bi annaka tawadda'ta wal ana tashukku fi naqdiha yanzu kenan ina yaqini ina shakka ar wallahi kace kake da yaqini ko me kake shakka ta kare ko bata kare ba to al yaqinu la yazulu bi shakki shakka ba ta kawar da yaqini kawai ci gaba da harakokinka kenan ba za ka sake arwala ba sai ka samu me tabbacin me tabbacin me tabbacin warwara kuma wata ka'ida suke cewa man shakka hal fa'ala am lam yaf'al fal aslu annahu lam yaf'al in kai shakka kai ko baka yi ba to asali shine baka yi ba kai shakka kai arwala ko baka yi ba da arwala ka aje ka ha kenan ka koma ga asali kenan dai baka yi arwala ba kenan ya sha bamban da kayi a wallan kana shakka ne ta kare ko bata kare ba da wanda a'a kana shakka kayi a wallan ne ko baka ba da kayi shakka kayi abu ko baka yi ba to asali shine ne nayi shakka wai nayi magriba ko ban yi ba to asali ne baka yi ba je kai amma ina shakka wai magriban nan da na yi ta anya ban yi kuskure a cikin ta ba je baka yi kuskure ba la yu'tabaru shakku ba'da al-fi'li ومن كثير الشك to alkawaidul fiqhiyya akwai dadi fa duk da su ne aka gina wannan abubuwan da kuke gani yace wal mazi mujibul li ghasl zakari zu lazzati sughra bi bikat tafakkuri mazi yana wajabta wanka yana wajabta wanki azzakari ana gan da ke ku idan kana so ka san meye mazi yace zulazzatis sughra shine wanda ruwa wanda suke hitowa mutum idan yayi tunani karami idan idan ya ji dadi karami jin dadi karami shine wanda yake hitowa mutum ta hanyar tunani babban jin dadi shine ai alkalami da saddaha turmi da tabariya ana gane da ke ko ma'ana dai wannan shine mazi ruwan da ke hitowa mutum idan yayi tunani ko yayi sha'awa ana gane da ke ko ya kalli wata mace da abin da ya kamata haka nan ya kamata mu tsaya mun ci awan mu guda ta farko ina shi ma mun wuce awa guda subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk